الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء قال الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فعلى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم to kana Allah subhanahu wa ta'ala mun yi subhanahu wa ta'ala ce kana nasu ummatan wahidatan mutane da can sun kasance bisa tsari daya suna bin addini daya muttafiqina sun dace bisa bin gaskiya a zamanin annabi adam ko ko bayan an yi ruwan dofanu bayan an yi ruwan dofanu mutane suna bin tsari daya ne Koko a'a abinda ake nufi aka sun haka. Na ta mutane gaba ɗaya suna bin abin da yake bata ne. Da kuma a wakacin da yake manzanci ya yanke ko annabta ta yanke. Wannan ne ya kawo suka yi sabani. Aka samu sabani shi yasa a nan akwai fassara biyu ga malamai. Akwai wanda suka ce ummatan wahidatan alal haƙƙi wato suna bin gaskiya. Akwai wanda suka ce a ummatan wahidatan abinda ake nufi alal badili wato suna kan abin da yake ba daidai ba to da kowanne a ciki dai ya afko dangane da tarihi akwai sannan mutanen gaba ɗaya suke musu addini ɗaya suna kan gaskiya abinda Allah ya ce a yi shi ake abinda Allah ya ce a bari shi ake bari to kuma tafiya sai tafiya manzanci ya yanke a ko annabta ta yanke waɗanda suka zo daga baya a maimakon a ce sun yi riko da abin da suka samu magabata na alheri sai suka musanya sai zamo a hankali a hankali har gaba ɗaya aka ɓace ya zamo gaba ɗaya an ɓace kuma fa ba sallahu nabiyina shi yasa Allah ya aiko annabawa ilaihim zuwa gare su Allah ya aiko annabawa zuwa gare su mubashirina sune musu albishir suna sune musu albishir wanda ya imani cewa aljanna na nan gare shi suna albishir ga duk wanda ya imani da cewa zai samu sakamakon aljanna to suna masu gargaɗi kuma ga wanda yake ya kafirce da cewa wuta na jiransa wa'an zala ma'ahumul kitaba ubangiji ya saukar da littafi tare da annabawan nan bi ma'anar jam'i ana nufin littattafai Allah ya saukar da littattafai tare da annabawan nan kowane annabi da irin littafin da aka saukar tare da shi kowane annabi cikin annabawan da irin littafin da Allah ya saukar tare da shi bil haƙƙi halin kasancewar saukar wannan ko da gaskiya an saukar ne ba don wasa ba a'a don gaskiya liya hakuma bihi wato muta'alliqun bi anzala bil haqqi din ya rataya da anzala ba wai na atini na kitabi din ba liya hakuma bihi dan ya hukunci da shi bainan nasi tsakanin mutane dan ya hukunci da shi tsakanin mutane fi ma talafufi a cikin abin da suka sami sabani a cikin sa Allah yana saukar da littafansa ne domin idan bayi sun samu sabani a wajen fahimta to su koma ga littattafan wanda littafin ko wani daga cikin littattafan ya nuna cewa shi ke kan gaskiya shi ke nan an tabbata shi ne akan gaskiya domin ko ga littafin Allah ya shaida masa ga littafin Allah ya shaida masa wa ma talafa fihi ba a samu wanda suka yi sabani ko a cikin lamarin addinin ba ayi dini ai alamarin addinin ba awul kitabi ko ba a samu wanda suka yi sabani ba a lamarin littafin da aka saukar illallazi na utu sai ko waɗanda su ne aka ba su addinin ko ko su ne aka ba su littafin a maimakon su da aka ɗaukaka su da ba su annabi ko ko su da aka ɗaukaka su da ba su littafin da ce sun fi kowa tsayawa tsayin daka wajen biyayya ga annabin nan ko yin biyayya ga littafin sai zamo a juya lamarin suke su zamo su ne kan gaba wajen yin saɓani a cikinsa kuma irin wannan so da yawa duk wani lamari na gaskiya da ya bayyana to sai ya bayu zuwa haka a ƙarshe sai zama lamari na gaskiya ya bayyana wanda suka riko da shi kuma a cikin su ne a ƙarshen sa za a samu masu bautar da shi a mai da shi wata manufa daban ko a mai da shi wani abu daban ba inda aka dora shi ba ba a inda yake ba a samu wanda da su ake tafiya amma kuma su kawo taranaki a cikin tafiyar to koyaushe duk wani tsari inda na gaskiya ne to baya rabo da irin wannan baya rabo da irin wannan fajalu sababal ittifaqi suka sanya dalilin da zai sa a ce an samu gama kai tsakanin su sababal itilaf ya koma kuma a'a shine dalilin a samu sabani tsakanin su min ba da ma ja'atul bayyinatu bayan ko shaidu sun zo musu alhujjaju zahiratu hujjoji waɗanda suke mabayyana ala tauhidi bisa kaɗai ta Allah bayan hujjoji mabayyana sun zo musu kan cewa lalle kam Allah tabaraka wa ta'ala ai ɗaya ne a bagaya sun yi haka ne ko dan hasada hasada dan hasada au hirsa ala duniya ko dan tsananin kwaɗayin duniya abin da ke kawo bambancin dami ko dai wanda yake kan gaskiyar a ga yayi gaba wani kuma ya ringa hangen cewa to ya za a yi wannan yi gaba shi bai gaban ba sai ya ce bara to ya kaftari nasa shi ma sai ya fito da wata banna a ciki ta cewa to shi ma bara ya ja in kai ka ja naka da gaskiya ni bara in ja nawa ko da kaka in naka suna tare da kai ni ma nawa suna tare da ni sai ya kuma saboda shi iyaka dubansa magana ce ta a tara mutane ko a tara duniya ko ko kwaɗayin duniya cewa a yawa na zai zamo sai shi ne yake cin duniya ni ba na ce daga ran haka sai a kawo cewa bara a ɗau wani abu bara a kullo da abin da ba daidai ba a ciki kwaɗayi daga duniya min kafiri na daga kafirai wanda wannan ko da yake mufassiru ya ce daga kafirai ba sai lalle daga kafirai ba ko da ba da wanda suke kafiran ba a tafiya ta gaskiya ma akan samu haka da a samu wanda yake ba wanda ya da tafiya ba amma kuma sai ya kokari ya bullo da wani abu a cikin tafiyar saboda tsananin kwaɗayinsa a kan duniya saboda a ce ai shi ne a kan gaba shi ne a kan gaba mai na tsakanin su fadan laula zina amanu lima ta lafofi min alhaji bai zini ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗora waɗanda suke mummune na hakika da wato da abin da yake daidai a cikin abin da aka yi sabani a cikinsa ko yaushe wanda yake shi dai bin hanyar da yake yi dan Allah ne to Allah ba zai kyale shi ya bace ba sai zama ko an nemi a juyar da shi ko abin nan Allah zai dora shi akan gaskiya bayanu limata lafufi wato bayani ne ga abin da suka yi sabani a cikinsa abin da suka yi sabani a cikinsa na daga lamarin gaskiya bi izini da yardar Allah bi iradatihim da nufin saulurfi da tausasawarsa wallahi halimin ya sha Allah subhanahu wa ta'ala yana shiryar wanda ya so hidayatahu shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa tsari wanda yake madaidaici zuwa tsari wanda yake madaidaici la yarillu salikuhu tsari da bayan da za a yi wanda ya haɗarwa wannan tsarin a ce ya ɓace wannan tsala wannan aya ta sauka ne a cikin wata wahala da ta sami musulmi fil hijirati lokacin da suke hijira daga garuruwansu musamman makka zuwa madina hakanan ma a ranar yakin uhudu wal ahzabi da kuma ranar yakin ganuwa ranar yakin tattarmuka wannan an ce akan haka ayat ta sauka amma dai koyaushe ai al-ibratu bi umumin lafzi la bi hususis sababi yasa koyaushe musulmi ba mamaki a cikin rayuwarsu Allah ya jarrabe su a saukan musu da wani abu wanda ba sa su don a gwada a ga abin nan zai raba su da Allah ko ba zai raba su wanda yake na Allah dai duk tsananin abin da aka saukan masa ba zai taba raba shi da Allah ba ba zai taba raba shi da Allah ba wanda yake ko ba na Allah ba to daman shi ya ba hanyar ne ai wai dan ya samu taushi tunda bai ta zamo haka ba bara ya koma inda yake ko bara ya ringa raba kafa da shi ya tadiru wannan ibtila'i ne dan a bayyana mutane inda Allah yake faɗa wa lallan bi wannan kun hatta na alamal mujahidin minkum as-sabirin wa nablu ahbarakum dole za mu gama ku da gwaji dan a gane suwaye a cikin ku suke masu juriya da irin abin da aka sauka musu ba za su yadda ya raba su da Allah ba da abin da aka saukar da bawa in ya raba shi da Allah ba ya zama ni'ima gare shi amma ko ni'ima ce aka saukar ma amma zama ta raba ka da Allah to aya karshe ta zama azaba a gare ka ko ni'ima ce ya zama ta raba ka da Allah to ai ta zama azaba gare ka to amma sibtum أما تبدوا أن تدخلوا الجنة ولما ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ينذروا حتى يقولوا الرسول وال- حتى يقولوا الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب am hasibtum ko din ko din nan dauka kuke wato an din nan ta zo ne mun kadi a shi yasa ma'anar tabal inda ibnu malik yake fada alfiya wa min qida'in wa bi ma'ana bal wa bat in takum mimma quyidad bihi halat a cewa ita am ta kan zo mun kadi a sai ta zama kenan ma'anar tabal in ya zama da tsare-tsaren da aka faɗa a baya babu sa ka ta zo ba kamar irin wannan kenan bal ahasibtum a'a yanzu ko dinnan za a ɗauka kuke an ta tuli jannata cewa kawai sai ku samu ku shiga aljanna walan ma ya tuku ba tare da cewa masalul lazina halau min qablikum irin abin da ya saukarwa jama'u ko al'ummun da aka samu kafin ku ya saukan muku ba kawai dan kun ce kuma ne sai a gyale ku kuma an sai a bude muku aljanna ku je ku shiga wanda yake ma ba mumunin ba sai da sai da awa cewa shi mumunin ne tun da dai ga aljanna za a shiga eh tun daga aljanna za a shiga ai sai an yi muku ibtila'i a ciki ai sai an muku ibtila'i komai ana shar'antawa ne dan ai ibtila'i rayuwa gaba ɗaya dama an kawo bawa wannan rayuwar ne dan ya gamu da ibtila'i wa allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da gwada bawa a ga a yaushe ne zai kyakkyawan aiki a kowane hali zai tsaya kyakkyawan aiki ko kuwa Ah, min abin da ya shafi shubhu ma a tallazi na halaf irin abin da ya saukarwa waɗanda suka gabata min kablikun kafin ku minal muminina na daga mummunai minal mihani na daga jarrabu iri daban-daban wajen amuraru inda saukar musu da rashin lafiya da musibu in ya so a ga in dai ku mummunan ne na hakika ai sai ku yi haƙuri irin yadda wa'yancan ɗin ma suka yi haƙuri a irin yadda wa'yancan ɗin suka yi haƙuri wannan ma'anar an ta bayyana ta a nan haka ma surar da za ta zo suratu ali imrana an ta bayyanawa cewa yau ai kafin ku an yi al'ummu da yawa an yi annabawa an yi manzanni suna tare da bayan allah na keke abu ya same su amma wannan bai sa sun yi rauni ba waka ayin min nabi in kutil ma wuri biyu na kasir fa ma wa amiri ma asaba hun fi sabilillah wa ma- wa ma ra'ufu wa mastakanu wa ma ra'ufu wa mastakanu da abin da ya samu mumini ya tsaya ya haƙuri ya jure kadda ya dauna a biyar ba shi da Allah sun bayyana zalika sannan ubangiji ya bayyana wannan da faɗinsa shi yasa wannan jumlar masatuhul ba'sa'u arfu bayanin ne daga ta farko shi yasa tsakanin su akwai kamalul ittisali akwai kamalul ittisal shi yasa ba a yi wasalu wato akai fasalu ba a ce wa masatuhum ba sa wawi ba tsananin talauci ya same su wannan ra'u da cutuwa almarar rashin lafiya wal jo'u da yunwa wa zulzulu an raurawar da su bi anwa'il bala'i da saukan musu nau'o'in musibu ba irin musibar da ba a saukan musu ba hatta ya rasulu har abin ya kai jallin manzon su ya ce bi ma'ana kala ana nufin ya ce ba wai zai ce ba wajen shi nafi'u da ya karanta ya kulu wato har ma ya ce ba wai nan gaba ba ne wato an ce kwata ya kula to ya zama ala ikayatul halil maliyati har abin ya kai ga matsayin manzan zai ce manzan nasu zai ce kamar kira a sauran makarantar wanda su suka yi nasu ba ko amanu ma'ahu da wanda suke mummune tare da shi suka ce istibda'a don ganin jinkiri lin nasiri ga zuwan taimakon lita na shi shiddati alaihim don tsananin ya kai inda ya kai a gare su wata dalatil muddati lokacin da tsananin nan ya zauna tare da shi ya yi tsawo amma ba a yayi musu ba har suka ce mata nasrullah yaushe ne taimakon Allah ya ti zai zo Allah zai wa'adnahu wanda Allah ya mana alkawarinsa faujibu min qibalillah aka amsa musu daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala da cewa me ala na'am inna nasrallahi taimako na Allah garib yana nan a kusa garibin itiyanuhu zuwansa yana nan a kusa yayin da mulmul jamuhi mutumin madina ya kasance tsoho ne ya tsofa gashi da dukiya mai yawa Allah ya hore masa daga ciyarwa da addini ya zo da cewa a ciyar to ya ciyarwa take ne wa kuma za a ba wa za a ba nazala sai aya ta sauka wato shi amrunu zai ne a harami yana cikin manyan mutanen madina yana cikin manyan madina kuma allah ya kaddara ya shahada a ranar yakin uhudu yas'alunaka ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين ومن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك suna tambayar ka rasulallah sallallahu alaihi wasallam ma za yin fi bonahun me ya dace su ciyar min sadaka ta dawai daga sadaka ta nafila ciyarwa wadda ba farilla ba wa alaman kuma in sun tashi wa za su ba wa ya dace a ba kullum tuni da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ma an fakatun min khairin duk abin da ku ciyar na daga alheri kalilin au kafirin mai kaɗan ne ko mai yawa munfaki a nan an yi bayanin abin da za a ciyar da cewa abin da fa za ka ciyar abin da yake ya huce bukatarka ba a ce abin da kai kake bukata ba ka ɗauka ka baya illa iyaka idan zuciyarka ta kai karfi da za ta iya ɗaukan abin ta bayar to shikenan ka bayar da abu ne mai kyau kwarai ka nuna bajinta amma dai ba wannan aka ce ka ɗauka ka bayar ba wa a jaba anil masrafi ya ba da amsa kuma daga wa za a ba suwaye za a ba bi kaulihi da ya ce da amnafaciyar da daga alheri falil walidain to ku bayar ga mahaifanku wal aqrabina da yan uwanku na kusa wal yatama da wanda suke marayu wal masakini da wanda suke almajirai wa min sabili da wayanda suke matafiya wanda suke matafiya ne da guzurin su ya yanke ai hum aulabihim ai wayannan da aka lissafa su suka fi cancanta a basu ta iya ba mahaifa ciyarwa wadda ba ta farilla ba ciyarwa ta farilla kama a mazhabar malik suka ce idan shi su mahaifan wanda zai zama dole ne sai ɗaya ci da su to wannan ba daidai ba ne ya ba su zakkarsa amma idan waɗanda ba dole ba ne sai ya ci da su su ma suna da hali suna da ɗan abin yi wanda ya isa su rike kansu to a irin wannan ai ba dole ba ne ya ci da su to a irin nan nan ya ba su daga zakkar kenan ba laifi wanda dai duk za a ci da shi dole to ba a ba shi daga zakka illa ya kasu suka ce ba a son a ce da ya ɗauka ya ba mahaifa saboda ana ganin kama akwai kaskanci a ciki na su mahaifan amma dai ba wai rashin isuwa ba ba don wai bai isu ba to haka nan kuma duk yan uwa wanda ba dole bane mutum ya ce da shi wannan ya iya bashi ko zakka ta nafila a sadaka ta nafila ko zakka ta farilla hakanan kuma marayu hakanan almajirai hakanan matafiya da guzurin su ya yanki wa mata alumin hairin duk irin abin da kuka aikata na daga alheri infaƙin wa gairihin ciyarwa ne kuka yi ko wani abu daban ba ciyarwa ba daga sauran nau'o'in alheri dan Allah bihi alim to ubangiji masani abin da kuka aikata ba mu jazin alai lalle kam zai muku sakayya kyakkyawa akan haka kutiba alaikum كتب عليكم على- كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون kutiba alaikum alqital an faralta muku yaki cewa lalle lalle ku tashi ku yi yaki lil kuffari ku yaƙi kafirai me yasa ake yaƙar kafirai domin a ɗaukaka addinin Allah za a ɗaukaka kalmar Allah a don a wa- ya- a kuma a yaƙi ma waɗanda suke musulmi ne amma suka kangare wanda suke musulmi ne amma suka yi tawaye hakanan ma a yaƙi waɗanda suke muharibai 'yan fashi musulmi ne amma suka taru a jeji suna fashi su waɗannan yaƙarsu da ake yi domin a tabbatar da tafiyar rayuwa daidai wa daida in ya zama rayuwa akwai 'yan tawaye ba a yi maganin su ba rayuwa ba za ta yi daɗi ba ko zama rayuwa akwai 'yan fashi ba a yi maganin su ba ai rayuwa ba za ta yi daɗi ba Ah, da yasa shi ya yaƙi 'yan fashin ma mashru'i ne shi abla dan fado irin wannan yakan tsaya fito da wannan ma'ana wasu littattafan da yawa na tafsiri zaka duba ka ga sun kawo maganar bukati din nan da muharibi na ba saboda shi duk abin da ake faɗa a nan abu ne wanda ya fama da shi a fili ya yi yaƙin da kafiran ya yi yaƙi da 'yan tawaye ya yi yaƙi da irin wannan maɓannatan 'yan fashi shi yasa kowane a ciki ya san irin ɓannarsu ya san kuma irin faman da ake da su shi yasa yakan tsaya ya fito da irin wannan wanda wasu da yawa malamai ne amma iyakarsu gidajensu ba su gogayya da rayuwa ba Eh, shi ko malami ne wanda yake ya yi gogayya da rayuwa a dukkan matsayanta ya yi gogayya da rayuwa a duk matsayanta ya shiga masallaci ya yi gwaninta a masallacin ya je fagen fama nan yaƙi da kafirai ya yi bajinta a nan ya je fagen fama don yaƙi da 'yan tawayen ya yi bajinta ya je fagen fama don yaƙi da 'yan fashin ya yi bajinta yasa duk wannan ya yi tarayya a ciki to shi ko yakin nan da aka faɗa faru kifaya ne lalle ne a cikin al'umman musulmi a samu wanda za su tsaya da shi yana zamowa dole akan mutum idan sarki ya ce wani zo ka tafi yaƙi matuƙar sarki ya ayyana mutum cewa zo ka tafi yaƙi to sannan ya zame masa faru aini ya je yaƙin nan duk wanda za shi ma bai ɗauke masa ba haka ne yana zama wa faru aini idan kafirai suka kawo hari kasar musulmi ba daidai ba ne musulmi suna ji suna gani a kawo musu hari su ja uh, su zaman su a wajibi ne su kori duk wanda ya kawo musu hari haka nan wajibi ne don tsamu wa'anda kafirai suka kama a cikin musulmi ba daidai ba ne a bar kafiri ya rike musulmi ko ɗaya duk abin da za a yi sai an karɓo musulmin nan in yaƙi za a yi ta yi sai an karɓo musulmin nan to wajibi ne a tsaya a yi yaƙin don a tabbatar an karɓo musulmin Ah, min aidil kuffari daga hannun kafirai wa huwa kurhun lakum alhali yaƙin nan ba son sa kuke ba daba ga ɗabi'a mutum baya son yaƙi lima shaggate saboda wahalarsa saboda wahalarsa ba abinda ba a rasawa a yaƙi ana rasa dukiya ana rasa ɓangaren jiki ana rasa rayuwar ma gaba ɗaya ana rasa dukiya ana rasa komai a yaƙi wasu an takara wushe amma tayo ku ƙi abu abu ne makusanci a ce kun ƙi abu huwa hairun lakum alhali wannan abin da ba kwa so kuke kinsa alheri ne a ƙarshe gare ku so da yawa abin da bawa baya so sai kuma ya zo ya zame masa alheri a ƙarshe wa huwa jami'u ma kulliftum bihi shine a baki ɗaya abin da aka yi muku takalifi da shi da yawa bawa gani yake takalifin da aka yi masa wahala wahala aka dora masa ina ma ba a yi masa takalifin ba alhali takalifin nan da aka yi masa gata ce gata ne babba yanzu abin da aka yi ma takalifi to a ƙarshe zai zame ma alheri wa sababu sallayin shi sababin ko gyaruwa ko da samun rabon ku wasa an tuye bushe da yawa za ku so abu wa ku sharrun lakum alhali wannan abin da kuke so sharri ne gare ku wa jami'u ma nuhitum anhu shine baki ɗayan abin da aka hane ku daga gare shi tafi ya halaku ku ya zama ya kunshi halakar da ku da firgitalin zafar wal ganimatu shi yasa an kuka yaki kafirai ko dai ku yi nasara a kansu ku samu ganima awi shahadatu in kuma rana ta ɓaci gare ku karkari aimi ba dai a ce an kashe kuma in an kashe kuma kuka shahada kuka da samun lada babba azzullu don a nuna ma ladan da shi shahidi yake samu a ce sauran mutane kowa a yi masa wanka an binne shi za a yi masa sallah amma shi shahidi ba aka ce haba ba sai kun masa wanka ba ya shi ya riga ya gaba tsarkaka ai ku kai shi da daudar yakin nan shine tsarkakarsa sallah kuma wa za ku je ku yi ceto gare shi ai sai dai ku ya ceto gare ku ai sai dai ku ya ceto gare ku kaga wannan dai aduna daukakar wanda ya shahada ne a wajen yaki wa fi tarkihi zullu wal faqaru in kuma in kuka ce ba za ku yaki kafirai ba to abin da wannan zai gada muku shine za ku kaskanta za ku talauta ko ka ce ba za ku yaki yan tawaye ba shi ma wannan abin da zai gada muku za ku kaskanta za ku talauta wa hirmanul aziz za ku rasa ga lada ko ka ce yan fashi ba za ku kyale su ba za ku yake su ba to shi ma dai abin da wannan zai gada muku shine kaskanci da talauci da rasin samun lada wallahu ya alam tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa man kutila duna malihi fa huwa shahidu kuma ma da don kokarin ya kare dukiyarsa wannan ya jawo aka kashe shi to shi ma shahidi ne ai shi din ma shahidi ne wallahu ya'lam Allah ya san da abin da kuke ciki ya san ma huwa khairul lakum abin da yake shine ya fi zama wa alheri gare ku wa antum la ta'lamuna ko ko ku san zalika wannan ba shi yasa fa badiru ila ma ya murkum bihi lalle ka ku gaggawa zuwa abin da Allah yake umarta ku da shi to wala ma ba san sannabiyu sallallahu alaihi salatu wassalam abdullahi ibn jahashim da annabi Allah ya yake abdullahi ibn jahashim fi jumadal ahira a watan jumada na karshe wato kafin a fita yakin badar da wata biyu min almuhajiri na wato ko da wata uku don shi ya je ne jumada ɗahira ko da yake karshen watan ne shi ko yakin badar an yi ne a watan ramara an yi ne a watan ramaran shi yasa wata biyu ne cikakku da yan kwanuka tsakanin su shi ya fita ne karshen wata watan jumada al'ahira tare da mutum takwas min almuhajiri na daga muhajirai zuwa na halata ko da ake kira na halata sai wasu ayari suka huce da su wasu ayari na ƙurashi na ƙurashawa suka huce da su ta gani muha suka ribace wannan ayar na ƙurashawa harami suka kashe ibn al-harami amr ibn al-harami mustahilla rajab daren da watan rajab ya kama ana yau watan rajab zai kama aka yi wannan wasariyatu rundunar nan ta musulmi tana kokonto a cikin rajab ya kama ko ko bai kama ba rundunar ta musulmi tana kokonton wata ya kama ko bai kama ba in ya kama kamar sun yi banna domin me sun yaƙi a wata mai alfarma an hana yin yaƙi a wata mai alfarma kuwa wahi awwalu sariyati wannan ita ce farkon runduna ga manzo sallallahu alaihi wasallam ganimar da ta samu ganima da can ba kafin ita manzo Allah ya aika da wasu rundunonin ko da yake wanda aka aika kafin wannan ba su da yawa amma dai su duk sauran ma da aka aika ba su samu wata ganima ba amma ita wannan ta ablamu jashin su sun samu ganima sai kafirai suka ringa aibata su da ganin cewa daidai ne kenan a yaƙi a watan rajab cewa sun halatta yin yaƙi a watan rajab wasu alu rasulallahi suka tabi manzo sallallahu alaihi wasallama dan zalika daga wannan da sai aya ta sauka yas'alunaka ذلك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير
مم. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون yas'alunaka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'umma suna tambayarka suna tambayarka an shahril haram daga wata mai alfarma rajab shine watan rajab kitalin fihi me hukuncin yin yaƙi a cikin watan rajab din nan yin yaƙi a cikin watan rajab menene hukuncinsa badalu ishtimalin shi wannan kitalin din badali ne na ishtimali daga shaharil harami badali ne na ishtimali daga shaharil harami kullum ce ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam qitalun fihi yin yaƙi a watan rajab yin yaƙi a wata mai alfarma a kabir zunubi ne mai girma zunubi ne mai girma a ce za a yi yaƙi a wata mai alfarma ai ba daidai ba ne zunubi ne babba ba ba zunubi ne wa haza mansuhun amma wannan daga baya an shafe shi akwai sabani tsakanin malamai akwai wanda suka ce ba a shafe ba amma wasu suka ce a ai an shafe shi shi yasa an samu zantuttuka da yawa akan wannan Ah, an ce dai ayar faqatul mushriki na haisu wajadtumuhum ita ce ayar da yake ta ta shafe wannan to amma kuma ai a cikinta an ce fa idan salaha lashhurul hurum ba kenan kamar zahiri ai ba a shafe ba tunda aka ce sai watanni masu alfarma sun shiga sun fita wannan ne aka ce ku yaƙi kafira to a wasad- wasaddun an sabilillahi amma a ce za a hana bayan Allah daga bin addinin Allah a tsare bayan Allah daga bin tsarin Allah ai man'un nasu an dinin islami a hana mutane daga addinin musulunci tunda ba wani tsari na Allah a yanzu in ba addinin musulunci ba wa saddu wa kufrun bihi da kafircewa da Allah tabaraka wa ta'ala wa saddun anil masjidil harami ko kuma a tsare masu zuwa masallaci mai alfarma don ibada a hana su zuwa masallacin nan makkata makka ake nufi wai rajali minu a fidda waɗanda suke in garin ne in makka ne daga makka a wahumin nabiyu su ne annabi sallallahu alaihi wasallama da mummunai a ce za a yi haka fa qawluhu da yace wasaddun wasaddun dinnan mubtada mubtada ne Hab- labarinsa shine akbaru inda Allah ai laifinsa ya fi tsanani wajen Allah laifin wannan ya fi tsanani wajen Allah tabaraka wa ta'ala hakika a yin yaƙi a wata mai alfarma abu ne ba mai kyau ba abu ne wanda yake mummuna amma wannan ai har ya fi shi tsanani waɗannan abubuwan da aka ambata shi ne a hana bayan Allah bin tsarin Allah tabaraka wa ta'ala a kafirce da Allah kuma a kori a fidda mutanen makka manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai daga makka to wannan ai ya fi girma wajen cutarwa shi yasa ai gwamma yakin ma a wata mai alfarma da wannan abubba ya fi girma wiziran wajen zunubi ya fi girma dangane da zunubi to a wajen Allah tabaraka wa ta'ala laifinsa ya fi girma wajen Allah fiye da yin yaƙi fihi a wata mai alfarma fa'alatu sariya wanda za a iya cewa wannan rundunar ta aikata ko ta yi haka din ma bai kai ainihin su mutanen makka ba wal fitnatu shi yasa ai ba daidai bane wanda yake laifin sa ya fi naka amma ya ringa cewa wai zai aibata ka da abin da kai ko da naka laifi ne eh dubi nasa ma ai nasa ya fi naka muni wal fitnatu fitina a shirku shine tare da wani da Allah akbar min al-qatl ya fi muni ya fi girma daga kisa a cikin fiye a wata mai alfarma yayin da wannan aya ta sauka al'ira manzo Allah ya karbi wannan kaya na ayarin nan da can an tsaye da ita ba a yi hukunci a ciki ba ya karbe humusi ya ware humusi daga ciki ya zama wannan shine farkon humusi da aka samu a musulunci kuma ya rubu ya raba ragowar ga sahabbai wanda suka je yakin mutum takwas din nan da suka je yakin wala zalu na yuqatilu nakum kafirai ba su gushewa suna yaƙa ko ayyuhal mu'minuna ya ko mu'mine hatta rubduku domin su juyo da ku an dinikum daga addininku koyaushe manufar kafiri da musulmi shine a ce musulmin ya ba addininsa bajinta ɗaya musulmi zai wa kafiri shine a ce ya bar addininsa matukar bai ba addininsa ba to aiko bai wa kafiri bajinta ba bai wa kafiri bajinta ba shi yasa kenan kada kai musulmi ka taɓa sauraron wani kafiri cewa ya ce ka birge shi a wani abu ko abin da ya kama da wannan baka birge shi a komai ba abin da za ka yi ka birge shi shine a ce ka ba addininka ka dawo nasa amma matakar ba haka kai ba to ai shi gani yake dai ba kai daidai ba shi yasa lalle kenan a ji tsoron kafirai a kiyaye su in su dawo matakar dai ya sun sami iko is akan haka istibadun lahu nisantawa ne ga haka cewa ai ko ba za su iya ba ai ko ba za su iya ba wa man yatadil minkum wanda ya dadda daga cikin ku an dinihi daga addinin sa ya bar addinin da yake kai dawa'an da sayar kansa da bayyana kafirci ko faɗa wani lafazi da yake hukunta a ce wanda ya faɗi wannan lafazin ai ya kafirta ko ya aikata wani aiki aikin da ya kunshi kafirci wato tare da ƙarenin da za su nuna cewa ya kafirta kamar ya shiga coci wajen masu ibada a coci aka ga kuma ya taya su irin yadda suke yi suna yi yana yi to wannan ya nuna cewa a yayi ridda ne in ba ridda ba me zai kai shi nan me zai kai shi nan a irin wannan matsayi ya zama ya mutu wa kafirin alhali yana kafiri sai la ka bida ta malum to masu wannan sifa su ne ayyukan ta ɓaci salihatu ayyukan da suka yi kyakkyawa duk duniya wa lahira duniya da lahira bi mujarradil irtidadi da zarar ya yi riddan ba lissafawa da ita wala sawaba alaiha ba kuma za a bashi lada ba a kanta wala sawaba alaiha wa ulaika masu wannan sifa asabun nari su ne yan wuta ko fiya halidun a su dinnan abeban kaddara da su ne a cikin wuta don wata yin alal kufri da sababin sun mutu bisa kafirci wal murtaddu wanda ya ridda idan ya dawo zuwa musulunci to ba za a lissafa ba da abin da ya aikata a baya kamar hajjin da ya ya tashi a babu shi yasa za ana neman sa ya zo da wani hajjin wanda ya ridda ana nema masa tuba idan bai dawo daga musulunci ba idan ya ki tuba sai a kashe shi wata binu zaujatuhu anhu matarsa ta nisanta da shi ba aure tsakaninsu dukiyarsa fai'un lil musulmina ya zama fai'i ne ga musulmi sai a kai baitul malin musulmi magadansa ba za su gaje shi ba idan bawa ne koyar rita da duke sai a bane shi a mace kamar namiji a wannan duk hukunce-hukuncen aka fada idan mace ta yi ridda za a kashe ta aka hukunci yake wajen malikawa da shafi'awa da kuma hanabilawa saboda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa mun baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya bi sanya addini to ku kashe shi hanafiyawa ko suka ce a mace ta yarda ba a kashe ta domin ai man ba ta hada hammata ba su a wajen suna ganin man bai haɗa hammace ba sai in an samu wani dalili na musamman amma malikawa da shafi'awa da anabilawa suna ganin manta haɗa hammace wa ma duhulu malilun sa janafu yana mai maraƙi so da yake faɗa to wadda take baiwa wal amatu a namu irin wannan nusa akwai ketara wal amatu wadda take baiwa a jajjuburu ha sayyidu ha me ita zai mata dole bisa musulunci wal amatu wadda take baiwa ya jiburu ha sayyidu ha alal islami me ita zai mata dole akan musulunci yayin da wannan rinduna da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika ta dauka suka dauka annan cewa su koda sun samu kubuta daga zunubi aiko ba za su sami lada ba sai aya ta sauka ita ce innal ladina amanu to innal ladina amanu
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم inda lazina amanu hakika waɗanda suka ba da gaskiya wallazina hajaru da wanda suka yi hijira suka bar kasashensu suka bar garuruwansu ba don komai ba don su samu su tsira da addininsu don su tsira da tsarin Allah su rayu bisa tsarin Allah hajaru dina fara kuddina wal ahibbata fillahi walillahi hajaruhum wal liqa'u fara kuddara فارقوا الدار والأهبة في الله ولله هجرهم واللقاء dan su tabbata sun tsaye da addinin Allah garuruwansu gidajen da aka haife su amma suka bar don wannan manufa masoyansu wanda da an taso tare amma suka rabu da su don wannan manufa to fara kuwa wadannan sun rabu da kasashensu da jama'arsu wajahadu suka yi yaƙi fi sabilillah don taimakawa addinin Allah lila idinihi don su ɗaukaka addinin Allah ulaika masu wannan sifar yarjuna rahmatallah su ne ke sa ran samun rahamar Allah sawabahu ladan Allah wallahu ghafurur rahim yasa idan ba imani aika a ce za a sa ran samun rahamar Allah rahamar Allah ta ke banta da mummuna hakanan wanda ya ce bai san ya bar wani abu da yake so ba akan ya tsaye da tsarin Allah akan ya tsaye da addinin Allah to shi ma kan ya daina sa ran samun rahamar Allah ya bar abin da yake son dan dan tsaye da addinin Allah shine ba hanyar da za ta sa mu zai zama ya ce yana sa ran samun rahama a ce eh gaskiya ka kama hanya ka kama hanyar da ake samun rahamar amma ba mutum ya zauna bai komai daga irin wannan ba amma kuma yana da aure yana so ya samu rahamar Allah wallahu ghafurur rahim ubangiji mai yawan gafara ne mai jin kai ne lil mu'minina ga mu'minai Allah mai gafarta mu'mine ne abinda suka aikata ba daidai ba in sun tuba wa inni daga faru liman taba wa amana wa amila salihan sun mahatada ubangiji mai yawan jin kai ne jin kai na musamman da waɗanda suke sun yi imani to lil mu'minin da wanda suke mu'mini alhamdulillah Allah ya sanya mu a cikin wanda zai wa gafara wanda zai ji ita ma ta yi nisanta daga mijinta kwarai kuwa ita ma ta nisanta daga mijinta yanda in yanda shi ma idan ya yi riddan ya nisanta ta nisanta daga gare shi to haka shi ma idan matar ta yi ridda ba shi ba ita to mm. Mm. to akan ce eh a take a to ai kuma abin ya zama abin da ya zama ko amma da ya ga hukuncin an faɗa to a tudu ne kare abin da ba gaskiya ba ai yana ma mai tawallahu minkum fa innahu minhum ai kage an nuna kamar a cikin su yake kenan ko to Allah sayyidina Muhammad